أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم بديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المال وكالا ومن الصالحين أمنا يا الله تبارك وتعالى godiya da ya kawo mu wannan dare na wato ranar alhamis a juma'a bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da takwas ga watan hudu wato watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam amma gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan masallaci saboda ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya da kuma sauran karatuttuka da suka wuce muna kan magana ne akan abin da ya shafi tarihin wato mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma annabi zakariya da imran da hanna da hannatu da za mu ɗora insha Allah kamar yadda za mu tashi akan aya ta 45 fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala واذكر كأنبتا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة يا عند ملائكو سك فدي كما رد muka karanta a baya irin wannan ayoyi cewa jibrilu ne yake magana amma akan kawo abun da jam'i saboda shi jibrilu alaihi salatu wassalam shine wato shugaban mala'iku gaba daya to idan za a yi magana idan yayi magana sai a yi magana da jam'i saboda girmamawa kamar yadda muka gani irin wannan musulubi yana na alqur'ani wanda zaka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda girmama magana Allah shi kadai yake lamarin sa ba mai shiga cikin shanin Allah balle ya kawo gudunmuwa ko ya kawo dauki Allah shi kadai yake lamarin sa amma zaka ji yana cewa inna ja'alna ko inna anzalna mu muka sanya ko kuma mu muka saukar ai shi kadai ne saboda girmamawa ne to saboda haka idan an ce irgalatil mala'ikatu ma'ana mala'iku sun ce anan ana nufin mala'ika jibrilu ne alayhi salatu wassalam cewa mala'ika jibrilu ya zo ya faɗi ka gaya musu ka ba su labari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam irgalatil mala'ikatu ya maryamu lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya ce ya ke maryam inna allaha sani ubangiji tabaraka wa ta'ala yubashshiruki yana yi miki albishir bi kalimatin da wata kalma minhu daga gare shi shine annabi isa alayhi salatu wassalam ismuhu almasihu isa ibn maryama sunansa almasihu almasihu sifa ce tasa amma ainihin sunan shine isa sunansa isa ibnu maryam dan maryam wajihan wanda yake mai daraja fi duniya wal akira darajar nan kuma duniya da lahira in ji Allah yake faɗin haka don ka gane Allah yana jinjina wa bayinsa cewa wannan annabin annabi isa wani annabi ne wanda yake da daraja duniya da lahira sannan wa minal muqarrabin yana cikin kuma waɗanda suke makusanta a wurin Allah tabaraka wata'ala sannan yace wa yukallimun nasa fil madi wa kala wa minas salihin sannan annabi Isa yana daga cikin khususiyarsa yana magana tun yana jinjiri wa yukallimun nasa fil madi zai zama mai yin magana ne tun yana shimfiɗa wato tsumma na jarirantaka nan ana mata albishir za ta haifi da annabi isa kuma ga ma irin abubuwan da Allah ya tanadar masa yana daga cikin abun da Allah ya yi mar cewa zai yi magana tun yana jinjiri wa yukallimun nasa fil mahadi zai zama mai yin magana tun yana cikin shimfiɗa na jarirantaka wakalan sannan kuma zai zo ya yi magana lokacin da ya zama saurayi sannan wa minas salihin har yanzu dai ana miki albishir yana cikin salihan bayi can yana cikin muqarrabu nan kuma yana cikin salihuna yana cikin makusantan Allah yana cikin salihan bayi waɗannan wannan aya ta kawo mana mafarin haihuwar annabi isa ne alaihi salatu wassalam wanda a baya mun karanta cewa annabi isa alaihi salatu wassalam yana da mahaifiya amma ba yi da mahaifi saboda haka Allah sai ya kawo mana kissanta a farko a nan da kissan mahaifiyar da kuma kissan annabi isa alaihi salatu wassalam cewa mala'ika jibrilu dama shine wanda yake aminul wahayi mala'ika jibrilu shine aminul wahayi duk wani wahayi da Allah zai aika to mala'ika jibrilu ne yake kawowa wajen annabawa da suka gabata daga ƙarshe kuma ya zamanto wakili tsakanin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma mala'ika jibrilu yana faɗi yake cewa tunda ubangiji ya halicce ni ina cikin tsoro ban samu aminci tsakanina da ubangiji ba sai da ubangiji ya tabbatar mun ni ne dan aika tsakaninsa da annabi muhammadu daga nan na samu aminci shine qur'ani yake ga mana innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda zil arshi makin muqa tamma amin to samun amincin da yayi ya zama ɗan aika tsakanin Allah da wanda Allah ya fi so a cikin halitta shine manzon Allah yace daga nan ya samu nutsuwa to malaika jibrilu alaihi salatu wassalam shine wanda Allah yake aikowa wajen annabawa da kuma salihan bayi irin ita na na Maryam domin ba ba annabiya bace babu annabiya mace amma siddiqi ya ce waliyi ya ce saboda Allah ya aiko shi kamar yadda suratu Maryam Allah ya kissanta mana abin da ya faru mun zane cewa ita na na Maryam alaihi salam tana zaune ne ba ta da wani aiki sai ibada a cikin masallaci ba ta da aiki sai ibada a cikin masallaci zamanta da ta yi a masallaci tana zaune a masallaci tare da wani ana kiransa Yusufun Najjar Yusufun Najjar shi ma bai da aiki sai ibada a cikin masallaci ita ma ba ta aiki sai ibada a cikin masallaci to suna tare kowa yana nasa hidimar lokacin ta girma saboda haka to tana da tulu da take ibo ruwa a ciki shi ma yusufun najjar yana da tulu da yake ibo ruwa a ciki to sai wata rana sai ruwansu ya kare duka dama idan ruwan ya kare sukan fita su je tare su ibo ruwa su taho da shi wanda suke aiki da shi to wata rana sai ruwan da yake cikin tulun yusufun najjar sai ya ƙare sai ya ce mata to mu je mu ibo ruwa sai ta ce a ni ina da ragowar ruwa a cikin tuluna ba sai na je ba sai ja to tun da ke ma ya kusa ƙarewa mu je tare nata ya ƙare kai afuwar nata ne ya ƙare da nata ya ƙare sai take cewa mu je mu ibo ruwa sai yake ce mata a ina da ragowar ruwa shikenan ashe a ranar ne za a hura mata cikin annabi isa ya ce muje ta ce a ba ko ta ce muje ya ce a ban da bukatar zuwa ibo ruwa ki je ke shi kenan ta tafi ɗibo ruwa ta je inda suka saba ɗibo ruwa kawai sai ga mala'ika jibrilu ya bayyana a wajenta yana bayyana kuma sai ya zo mata da saƙon Allah a lokacin za a hura mata cikin annabi isa alaihi salatu wassalam shi na ƙurani yake gaya mana wazkur fil kitabi maryam idin ta bazar min aliha makanan sharqiyya fattakadar min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya to Allah sai ya aiko kuma yadda ya gaya mana cikin zatu maryam cewa ka gaya musu tarihin haihuwar annabi isa ya rasulullahi wasu fil kitabi maryam izinta bazar min aliha makanan sharqiyya yayin da ta yi nesa da mutanenta fa ta kaza min duni mijaban ya zama ta samu shamaki tsakaninta da mutane to Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko ruhu shine jibrilu dama shine ruhul qudusi Allah ya ce sai muka aiko malaika jibrilu fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya sai ya zo mata a sifan mutum bai zo mata a mala'ika ba domin idan ya zo mata a sifan mala'ika ba za ta iya ɗaukan wannan hararar ba balle ta yi magana da shi shi yasa jibrilu ko wajen manzan Allah yake zuwa sallallahu alaihi wasallama baya zuwa wa manzan Allah da sifansa ta jibrilu sai dai da sifan mutum saboda idan ya zo da sifansa na jibrilu to magana ba za ta yi ba dan bai yi kama da wanda za a yi magana da shi ba malaika jibril alaihi salatu wassalam wanda akalla yana da fifike guda ɗari shida shi kadai kuma kowane fifike ɗaya idan da zai buɗe fifike ƙwaya ɗaya zai iya rufe tun daga mahudar rana har zuwa mafaɗar rana fifike ƙwaya ɗaya kuma guda shida yake da shi to kaga magana da shi ta ina za a fara to shi yasa ko da wajen manzon Allah zai zo sallallahu alaihi wasallama yakan zo wajen manzon Allah ne yawanci da sifa na mutum wani lokaci ma yakan ari sifar wani daga cikin sabon manzan Allah musamman akwai wani sahabi da ake kiransa dihiyatul kalbi jibrilu yakan zo a sifan dihiyatul kalbi har ma wata rana jibrilu ya zo da sifan dihiyatul kalbi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune suna magana da annabi sai abbasu ya aiko ɗansa abdullahi da ya aiko shi ya ce ka je wajen manzan Allah da sako ya zo ya tarar da manzan Allah sai ya ga manzan Allah yana tare da bako amma sai ya ga dihiyatul kalbi ne ya ce to tunda su biyu ne ganawa suke bai kamata in shiga lokacin ba sai ya juya ya tafi daga nan bai isar da aikan ba babansa sai ya tambaye shi abbasu babban manzon Allah kenan sai ya tambaye shi ya ce a sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa na aiko abbasu wajenka kwana biyu da suka wuce amma ya zo ya tarar da kai kana tare da bako saboda haka bai iso ba ya juya har ma manzon Allah ya tambaye shi ya ce ah da ya zo ya ga bakon ya ce eh ya ga bakon ya ce to in dai ya ga bakon to ba wai dihiyatul karbi ba ne mala'ika jibrilu ne amma in dai ya riga ya gan shi to ba zai mutu da idonsa ba saboda ka kafin ya koma ga Allah sai da ya makance kuwa shi Abbas Abdullahi dan Abbas ne to saboda ka jibrilu shine dan aika tsakanin Allah da kuma waɗanda suke annabawa da kuma salihan bayi irin ita na na Maryam. Saboda haka Jibrilu sai ya zo fata masalar ha basharan sabiyyar. Sai ya zo mata a misalin mutum yadda za ta iya sauraronsa. Tana ganinsa domin ita kaɗai ne a wajen. Sai ta ce ƙalat inni ya uzu bin rahmani minka in kunta taqiyyar. Ina neman tsarin Allah daga sharrin ka in dai kana jin tsoron Allah. Ka fita shi anina ka kyale ni. Ba ruwanka da ni ka kyale ni tana masa gargadi kenan. sai ya ce a inna ma ana rasulu rabbiki ni dan aika ne daga wajen ubangiji li ya haba laki gulaman zakiyyan Allah ne ya aiko ni in zo in miki albishir ya yi miki ya miki ya ce in zo in miki albishir da samun da ta ce da kuma da kuma ba miji hankalinta sai ya ƙara tashi in yi da ba ciki in yi ciki ba miji hankalinta sai ya tashi shi kuma ya ce to dan aikan Allah ne su kuma dama mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna illa iyakaci abin da ya doga mata kenan inna ma ana rasulu rabbiki li yahaba laki gulaman kuma zakiyyan Allah ne ce yanzu miki albishir zaki samu da kuma dan ma zakiyi wanda yake da kai wanda yake mai nutsuwa wanda yake da duk abin da ake bukata shine zakiyyan din hankalinta ya tashi ƙalat anna ya kunu li gulam wa anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar wa lam aku bagiya ni ko ta ina zan samu da alhali namiji ma bai taba taba jikina ba ballantana kuma in yi ciki balle in aihu kuma sannan ni ba mazinaciya ba wala ma ku bagiyar ni ba mazinaciya ba ban san namiji ba namiji bai san ni ba sannan ka zo ka ce mun Allah ne ya aiko ka zan yi ciki in aihi da hankalin ta ya tashi kwarai da gaske to bayan ta faɗi wannan sai ya ce mata ƙala ka zaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyin ko cewa haka ubangijinki ya so haka ya so kuma wannan mai sauƙi ne a wurin Allah babu komai Allah ne miki alƙawarin zaki yayi hudu hankalin ta ya tashi shikenan malaika jibril alaihi salatu wassalam akwai rigan da ta je da shi yana da kamar aljihu shine abin da zamu fi gane ba to malaika jibrilu sai ya hura aljihun yana hura aljihun a wani kaulin an ce dama ta riga ta cire wani mayafin da ke jikin ta ɗin shi yasa ma da ta ganshi hankalinta ya tashi sai ya hura arjihun rigan yana hurawa da ta sa wannan rigan sai ta ji kawai alaman ciki ya shiga ta ki kawai Allah ya kunfa kununsa hurawa aka kuma ciki ya shigo kuma riga aka hura dan ga san shanin Allah ba abin da ba zai iya ba qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu kawai kawai sai ta ji ciki alaman ciki ya shiga to sai hankalin ya ƙara tashi kuma bayan hankalin ta ya tashi sosai ta dawo inda take ibada tana tare da yusufun najjar shi kenan yusufun najjar shi ma mutumin kirki ne salihin bawa ne domin dama a lokacin ba a barin wani ya lura da masallaci sai mutumin kirki wadda mu yanzu muna gani gyaran masallatan ma shara ma yana gagarinmu mu su da a wancan lokacin mutum ma addu'a yake Allah ya bashi dan ya bada shi a masallaci ko ba shine abin da aka yi akan hannatu ba inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim su roƙo suke Allah ya ba su dan su bada shi hadiya a masallaci amma mu yanzu masallatan namu ga mu nan Allah ya yi mu barkate ta maganan mutane ga mu nan da yawa amma wani lokaci sharan masallacin ma sai a nemi mai yi a rasa ko ba ka yake faruwa ba wani masallaci in ka ji za ka ɗauka an yi yayi a masallacin ne an bari ba kowa kaga yana ya ɓata masallaci kaga ƙasa ta ɓata masallaci kaga abun bakin gari kuma mutane suna shiga su yi sallah su can suna zuwa masallaci suna haihuwa ma don su bara ɗan a masallaci kuma yana daga cikin abun da ake so a lura da shi a tsaftace masallatai saboda haka yusufun najjar yana cikin masu lura da masallaci da shi da nana maryam alaihi salam ta ɗauko ciki ta dawo da ta zo masallaci yusufun najjar yana lura yana lura sai ya gane akwai matsala sai abun ya dame shi yana so ya tambaye ta kuma ya san idan ya tuna zai tambaye ta sai ya tuna ai mutum ya kirkice baiwar Allah ce mai ibada idan ya tambaye ta ya zama kamar tuhuma amma dai abun ya dame shi wata rana dai sai ya ce kai muna na madam ki haƙuri yau kan zan tambaye ki saboda in samu waraka a zuciyata ta ce tambayi sai ya ce mata ni kin taba ganin tsiro ya tsira ba a lokacin damuna ba ma'ana ba a yi shuka ba kin taba ganin ba a yi shuka ba kuma a samu tsiro ta ce kwarai kuwa don arifa ce masaniyar Allah ce ta gane inda ya dosa bari ta sa shi ya yi wusuli shin kin taba ganin tsiro ya tsira ba a shuka ba ta ce kwarai kuwa e ta san Allah ne ai to wai mai tsirar da tsiro a fara'aitun ma ta rusul a antum tazra'unahu am nahnu zari'una Allah ya ce ku bani labari mana ku mutane wai idan kuka yi shuka a antum tazra'unahu am nahnu zari'una wai in kuka shuka ku kuke tsirarwa in ji Allah ko mu wai mai tsirarwa kai kam iya dabaranka mushe fa kake bunnewa kuma a cikin mushiya ƙasa ai ƙasa sai ta mutu ake bunnewa ko ko ba ka ƙurani nuna ba ƙurani ya gaya mana ba ka ɗauko macaccen hatsi ka bunne a macacciyar ƙasa amma kuma ya tsira wa yake tsirarwa Allah ne shi yasa da Yusuf Najjar ya tambaye ta cewa iro yana tsira ba shuka ba tace kwarai kuwa ya sake tambayanta shin ice yana tsira yayi yaya ba tare da an dasa shi an bashi bayan ruwa ba tace kwarai kuwa sai abun ya sake daure masa kai amma sai ya fahimci cewa yadda take magana da confidence ɗinta kawai ya san cewa wani abu ne Allah ya shirya sai da ya gama tambayoyi daga ƙarshe sai fito da abun a fili ya ce kin taɓa ganin an yi haihuwa ba miji ta ce ƙwarai kuwa yanzu da ya zama ta ɗan kallo ta ce ka manta Allah ya yi annabi Adam ba uwa ba uba ka manta Allah ya yi hawa babu uba babu uwa sai uba kawai sai ya yi shiru sai ya ce to yanzu duk wani hidiman da kike a masallaci na ɗauke miki saboda yanayin nauyin jikinki ki ci gaba da ibada kawai wannan kaga shine aikin hankali kuma shine aikin kyakkyawan zato wa bayin Allah wannan dan a nuna maka na Allah ne su dan mu yanzu mafi yawa matsalar mu idan ka hango matsala abun da kake fara tunani batanci kawai mu haka zukatan mu suke yi da an hango abu kawai da an hango to abun da zaka fara tunawa batanci ba maganan kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fahimta tukunna da farko wanda ka'ida kuma duk abun da ka gani ko da mummuna ne ka fara mar kyakkyawan zato da bincike tuko ai sai sa qur'ani kullum Allah yake gargadin mu ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina da Allah yanzu Yusufun Najjar in ba don ya yi aiki irin na masu hankali ba ya fita waje ya je ya ce to abun mamaki ya taso ashe muna ganin wancan mutumiyar kirki kullum tana masallaci ashe aikin banza take zuwa ta yi a waje da Allah yanzu da irin halinmu ne ba haka za mu yi ba saboda zukatan namu ba su da kyau kullum kokarin mu bata juna ne amma abun ya dame shi ya dame shi daga ƙarshe ya kasa haƙuri kuma kaga kai tsaye bai tambaye ta ba cikin hikima sai da ta gano me yake nufi daga ƙarshe ya tambaye ta abin da yake so ya tambaya ta ba shi amsa kuma ya warke saboda haka ake so duk lokacin da za ka yi abu tsakaninka da bayin Allah ka zama mai kyakkyawan zato tsakaninka da mutane kar ka hango abun da baka san ya yake ba kawai ka yanke abu hukunci wani ma hange zai iya je ba da labari bai san me aka yi ba shine abin da yake faruwa kuma za mu ga Qur'ani yana gargadin mu da lura da irin wannan sha'anin saboda duk lokacin da ka zama mai mugun zato wa mutane to in ba sa kai ba sai ka fara cikin bala'i shi yasa Allah ya mana gargadi cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan wani ya zo muku da labari fasiki ya zo muku da labari kar ku kuskura ku dora magana sai kun tabbatar da labari Yusufun Najjar bayan ya tabbatar tana da ciki kuma ya gane daga Allah ne hankalinta ya tashi ita hankalinta yana tashi ba ta da nutsuwa saboda ta samu ciki ba miji me za ta gaya wa mutane to bayan yusufun najjar ya ce mata ta ci gaba da ayyukanta shi zai lura mata da ayyukanta saboda jikinta ya yi nauyi to shi kenan ciki sai ya girma sai hankalinta ya tashi ta ce to yanzu ina za ta shiga idan ta je wajen mutane a ce mata ina ta zo da ciki kuma ba za a rufa mata asiri ba in ta je kaza ta yi ta tunani ƙarshe sai ta yi tunani ta ce to bari in koma wajen ‘yar uwar mahaifiyata dama ba akwai matar annabi zakariya alaihi salatu wassalam isha ‘yar uwar hannatu ba ce ummata ce yake nan ko ina fata an fahimta sai ta ce bari ta je don ummata domin za ta ruwa mata asiri in ma abun rufin asirin ne balle ma ba wani abu ba ne dan dama malamai sun ce wai masu son ka dan Allah mutane uku ne masu son ka dan Allah mutane uku ne da mahaifiyarka da yarka da yar uwarka duk mata ne akwai masu son amfanin ka su kuma amfanin ka kawai suke so in baka da shi ba ruwansu da kai da ubanka da matarka da dan uwanka su amfanin ka kawai in baka da amfani ba ruwansu da kai ko kwana mace nafila take yi saboda tsoron Allah in Allah ya da inda ce fa ne baya zuwa yadda aka saba to zaka gane cewa nafilan nan a daki yake karewa baya zuwa ko ina to saboda haka sai ta tuna cewa wace ce za ta iya taimakonta ta ruwa mata asiri sai ta je wajen yar uwarta yar uwar mahaifiyarta tana zuwa sai ta tarar ita ma tana da ciki nana maryam tana da ciki sannan ita ma kuma isha ma abin nan matar annabi zakariya tana da ciki na annabi haya sai ta zo ta ce mata to ga abin da yake faruwa ta ce ba komai shanin Allah ne Allah haka Allah ya miki ni na yi ciki ina da miji ke kin yi ciki baki da miji karki tada hankalinki ba komai eh tunda masana Allah ne su karki tada hankalinki babu komai har ma a lokacin take cewa bayan ta zauna a gidan sai take cewa nana Maryam ni fa ina jin dan da ke cikin nan nawa yana sunkuyawa yana gaida dan da ke cikinki eh shi annabi haya ba yana gaida annabi isa tun suna cikin ciki ta ce ina ji idan kika zo kusa da ni cikin da ke ɗan da ke cikina yana durƙuso yana sunkuyawan gaisuwa wa cikin da kike da shi ke ma shi ne ma malamai suke cewa shi ne faɗin Allah ta baraka wa ta'ala a musaddiƙan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin tun a cikin ciki so na ita sai ta haifi annabi haya sai bayan ta haifi annabi yaya da wata shida sai kuma naƙudan na na maryam ya taso to da abun ya taso hankalinta ya tashi ta rasa ya za ta yi to sai ta yi maza ta fita ta bar gida shine qur'ani yake ba mu labari fa hamalatuhu fanta bazar bihi makanan qasiyyan ta dauki dan da cikin kawai ma'ana ta dauki cikin kawai sai ta fita da shi ta tafi ta rasa inda za ta shiga fa ja'a al-makhadu ila jid'in nakhlati an ce jibrilu ne ya fita da ita na guda ya taso ta tafi ba kowa ta yi nesa da mutane famalatu fanta bazar bihi makana na qasiyat ta yi nesa inda mutane ba za su ganta ba to sai ga naƙuda fa ja'al maqadu ila jiz'in naklati to da jibrilu ya zo da ita sai ya ce mata to ga nan bishiyar dabino ki zauna a ƙarƙashin bishiyar dabino bishiyar dabino kuma a bushe take babu komai ta bushe ta mutu bishiyar sai ta zauna a wannan bishiya ƙarƙashin wannan bishiya na dabino da ta zauna a wurin tana tunanin ya za ta yi ga naƙuda ba ta isa kuma ta gaya wani ba domin tana tunanin tun da ba ta da miji me za ta gaya wa mutane yanzu daga ita sai Allah daga ita sai Allah har ma da ta ga abun hankalinta ya tashi ta ce ƙara tsiya laita ne mitu qabla haza wa kuntu nisyan mansiya ta ce kai Allah ina ma da na mutu kafin wannan ranar a manta ma ba a yi wata maryam ba saboda ta shiga tashin hankali da ta yi wannan hankalinta ya tashi fana da hamin ta ce ya Allah ta zani karja ala rabbuki ta take sariyar Allah sai kawai ta dikira na Allah tabaraka wa ta'ala jibril ya mata ya zo da sako fana da hamin ta ce Allah ta zani Allah ce karki bakin ciki kar hankalinki ya tashi ki nitsu Allah ne ya miki wannan arziki Allah ta zani karji ala rabbuki ta take sariyar Allah ya sanya miki duk abin da kike bukata a ƙarƙashin wannan wato bishiya na dabino ki zauna sai Allah ya ce wahuzzi ilayki bi jiz'in naklati ki kama ma dabino ki girgiza ta saqat alayki rutaban janiyat dan gicen dabinon zai taso ya zo ya fado ki dauka ki ciki koshi shanin Allah kenan bishe fa mace ciya ce can ba Yusuf Najjar ya tambaye ta kin taba ganin an samu dan ice da ice ba tare da bayi ba to yanzu gashi ya faru dama kuma ta ce eh Allah zai to don Allah ya ƙara tabbatar mata mai yi din ne sai ta zauna ta kama bishiyan dabino bushashe ne fa kuma tana zaune ga naƙuda don ka gane ikon Allah tana zaune gargashin bishiyan ga naƙuda ita kaɗai Allah ya ce wa huzzi ilaiki kama ku tuturan dabino bijin din saqat alayki rutaban janiyyan ko tu saqit a wata qira'ar ki girgiza tana kamawa tana girgizawa sai bishiyar ta zama ɗanya sharaf sai 'ya'ya suka nuna a cikin kunfaye kunu na Allah kawai sai suka zubo ta ɗauka ta ce daga nan ta gane eh lalle tafiyar babu matsala tunda Allah ya mata wannan za a yi komai Allah ce mata fakuli wa sharabi wa ƙarri aina ki ci sannan ga ruwa yana ƙulƙulowa kuma a ƙarƙashin bishiya Allah ce ki ci da minon ki sha ruwan ki ciki shakar ki tada hankalinki babu komai nan malamai suke cewa shine ake nuna maka cewa wajibi ne mutum ya tashi ya nemi sana'a eh malamai suna magana akan wannan abun da ya faru dalili shine Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa na Maryam ta kama bishiyan dabino ta girgiza kuma ta kama ta girgiza dan ice ya zubo kana jin Allah bai da daman ya ce wa bishiyan kawai ta miƙe ta yi ‘ya'ya ta zubo? Yana da wannan ikon ko? To me yasa aka ce ta kama ta girgiza don a nuna ma ka tashi ka nema. Ka tashi ka nema, kar ka zauna ka ce Allah zai yi, Allah zai yi, amma tashi ka nemo. In ba haka ba zai yi kuwa, a zai yi. Ka zauna ba za ka nema ba zai yi. Ka san shi Allah ba abunda baya yana yi, yana jalala, yana jamala. Eh sai ka zauna, kar ka je ko ina. Allah zai yi, amma fa zai yi. irin yadda ka ɗauke shi haka zai maka shi ne malamai suke cewa abinda na na maryam ta yi na kama wannan bishiya da ta girgiza ya nuna cewa kowa ya tashi ya nemi sabab wato ka nemi hanyar nema abinci sai Allah ya kawo maka abincin don ba ba ba abinci ba hanyar ce za ta ciyar da kai ba Allah ne zai ciyar da kai to amma ba za ka zauna ka miƙe kafa Allah da zai iya mai da bishiya busasshiya a lokaci ɗaya ta zama ɗanya ta yi ‘ya'ya a karkaɗa ‘ya'yan su zubo a ɗauka a ci ruwa ya ƙulƙulo a sha Allah da yake da wannan ikon zai iya ba ta abinci ko ba ta taɓa komi ba amma ya ce a ki aiki dai ki aiki sannan a samu to kar mutum ya miƙe gafa ya ce a ba komai Allah zai yi eh ƙwarai kuwa Allah zai a tashi a nema ɗin kenan to bayan Allah ya ce ki ci ‘ya'yan itacen dabino ki sha fa in ma tare inna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya duk wanda kika ga yazo wajenki yanzu labari ya koma ai ga halin da Maryam ta shiga to sai ubangiji ya ce to duk wanda ya taso yazo ya same ki da ni yanzu ya tambaye ki ba ruwanki karki kula kowa karki wa kowa magana fa in ma tarayna min al-bashir adan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman duk wanda ya tambaye ki kawai ki ce nayi bakancan azumi amma na magana ba na cin abinci ba nan magana dama ma'anan a saumu shine al'imsaku a lugha dama abin da ake nufi da azumi shine kamewa daga barin ci da sha da kuma kusantan iyali to ka bar yin magana ma sunansa saumu azumi ne sai Allah ya ce mata to duk wanda ya zo ya same ki ya tambaye ki kawai ki ce inni nazartu lirrahmani sauman nayi bakance tsakanina da Allah ba zan yi magana ba falan nukallimar yau ma insiyan ba zan yi wa kowa magana ba bayan Allah ya gama gaya mata wannan fa'atar bihi ga mahata milu sai ta ɗauko ɗan sai ta zo wajen mutanenta ga haihuwa an yi aihuwa ba miji ƙalu ya maryamu laƙar jiti shai an fariya maryam subhanallah kin zo da wani abu kuma sabo ya ukta harunu ma kana abuki marasau wa ma kanat ummuki bagiyan ya ke ruwa wajen harun domin tana da nasaba da annabi harun wajen annabi musa alaihi salatu wasalam an ce tsakanin mahaifiyarta da ita hannatu kakanni ashirin da biyar ne harkan annabi harun alaihi salatu wasalam shi yasa ma nan suka ce ya ukta harun ma kana abu kimar asau annabi harun har zuwa kan imrana da ya haifi mahaifiyarki ita kuma ta haife ki ma kana abu kimar asau wa ma kana ta ummuki bagiyar sannan mahaifiyarki mutumiyar kirki ce ba a santa da aikin banza ba ina kika samo ciki kuma har kika haifi cikin har kika zo mana da ɗa me ya faru dama Allah ce karta magana fa sharat ilai Allah ce dama in sun tambaye ki ki ce gashi nan ya baku amsa saboda Allah ya nuna ma ikonsa da isansa jinjirin dai gashi ya miki magana ya musu magana suna tambayanta a ina kika samo ɗa ba sharat ilai sai ta nuna ɗan kawai ku yi magana da yaro suka ce a'a abun kuma reni ya dawo ƙalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan ya za a yi magana kuma da jariri wanda yake cikin tsumman shimfiɗan jego karki mana wasa da hankali mana kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan yaro jinjiri da yake cikin tsumman jego mu yi magana da shi suna rufe baki kawai sai annabi isa sai ya karba kawai sai ya karbi magana saboda umarnin Allah qala inni abdullahi kai ku ji da kyau ni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi tun fa a lokacin yake cewa Allah ya bashi littafi ataniyal kitaba nan kuma dan a nuna ma karatu domin duk kissar annabi Isa alaihi salatu wassalam da mahaifiyarsa na Maryam karatu ne mai yawa a ciki na farko yace inni Abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi wannan ne littafin annabi Isa ba shine linjila ba to Allah ya riga tun da dama dama shi Allah kominsa kadimi ne ba hadisi ba ne injila dama tana nan kamar sauran littattafai wanda za a bawa ne bai iso ba amma ba littafin ne babu ba shi yasa ya ce ataniyar kitaba Allah ya bani littafi sannan waje alani nabiyan sannan Allah ya sanya ni ni annabin Allah ne tun yana jinjiri fa yake magana ni annabin Allah ne sannan ba wannan kadai ba waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya yi ni mai albarka ne duk inda nake sannan wa ausani bis salati sannan Allah ya yi mun umarni da yin sallah bis zakati Allah ya yi mun umarni da zakka ma dumtu hayyar muddin ina rayi Allah ya yi mun umarni waɗannan abubuwa wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayyar wa barran bi walidati sannan Allah ya yi mun umarni in yi wa mahaifiyata biyayya wannan fa yana shimfiɗan jego ne yake wannan bayanin duka wa barran bi walidati sannan Allah ya min umarni in yi wa mahaifiyata biyayya sannan wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan Allah bai sanya ni kangararre kuma mara arzikin lahira ba wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranan da aka haife ni wa yawma amutu da ranan da zan mutu wa yawma ubasu hayyan da ranan da za a tada ni ranan alkiyama da Allah ce zalika isa ibn maryama qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun wannan shine abin da ya faru har zuwa haihuwan annabi isa kenan alayhi salatu wassalam to idan muka duba yadda annabi isa yake bayanin kansa inni abdullahi atani alkitaba malamai suka ce maganan karatu ne idan kana neman wanda bai da amfani ka nemi wanda bai damu da karatu ba baya karatu domin baka taba jin ana competition din jahilci ba kwanta ba a ce yau ranan jahilan duniya kwanta bai ba taba yi ba ko ba za a taba yi ba saboda babu ranansu to me za yi da ranar babu abin da za yi da ranar ai amma za ka jance ma yau ranar masana na duniya ko kuma ce ma za a yi taron ƙarawa juna sani ko ka taba jin an ce ma za a yi taron ƙarawa juna jahilci to ai ba sai an ƙarawa juna ba ba buƙatar ƙarawa saboda nuna ma muhimmancin karatu sai ya fara da cewa a inni abdullahi ataniyar kitaba sannan idan muka duba kissar annabi yahaya alaihi salatu wasallam wanda muka karanta kusa kusa nan abinda Allah ya ce bayan Allah shi ma yayi ikonsa wajen aihuwarsa sai ya ce ya yahaya kuzil kitaba bi quwwa ka karbi littafin da karfi maganar karatu ne har yanzu sannan bayan ya ce ni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan ko Allah ya sanya ni annabi domin nan kuma a nuna ma cewa annabta ba aiki bane baiwa ce ta Allah babu yadda za a yi ka ce bari ka yi aiki ka yi aiki har ka zama annabi ba a taɓa yi ba ba a samun annabi ba a samun annabta da iktisabi duk ibadanka ba za ka zama annabi ba koya za ka yi kawai Allah ne in ya bayar shi kenan ya bayar kaga ai shi yana jinjiri yake cewa ni annabin Allah ne waja'alani waja'alani inni abdullahi ataniyar kitaba waja'alani nabiyan yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ina da albarka ko ina nake inji annabi Isa alaihi salatu wassalam nan kuma ana nuna ma cewa saboda albarkan mahaifiyarsa Allah ya ce shi ma mai albarka ne saboda albarkan mahaifiyarsa kuma yana alaka da maganar da muka yi a baya cewa duk mutumin da yake so ya ga 'ya'yansa sun zama mutane ka nace wajen yi wa 'ya'yanka addu'a ba abun da ya dame mu kamar watsi da 'ya'ya ba a musu addu'a yanzu ba kowa ne yake da lokacin da yake ware wa 'ya'yansa ba ba kowa ba ne ka ware wa ‘ya'yanka kai musu addu'a na musamman saboda su zamanto masu albarka kamar yadda annabawa suke alfahari da albarka ba kowa yake wannan ba wani ko bayan salloli guda biyar dinnan baya iya yi wa ‘ya'yansa addu'a kuma duk wanda yake yi wa ‘ya'yansa addu'a wallahi ko bayan ya mutu ‘ya'yansa sai sun zama daban da ‘ya'yan mutane daban suke zama yanzu idan ka ga ‘ya'ya sun zamanto daban wallahi ƙarfin addu'a ne bayan salloli biyar akwai wanda musamman suke warewa don yi wa ‘ya'yansu addu'a cikin dare ‘ya'yan ɗaya bayan ɗaya suke kira wani Allah masa albarka wance Allah mata albarka wani Allah masa albarka wance Allah mata albarka kullum sai yayi ya za a don ta faɗi a banza amma ka kwanta ka kwana bacci baka tashi kayi wa kanka addu'a ba balle yayanka ya yaya ba za su gagari mutane ba ba addu'a ne kawai amma muddin mutum yana addu'a kamar yadda muka faɗa a baya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tabbatar da cewa da'awatul da'awatul walidi ala waladihi ka da'awatul anbiya'i ala li ummatihim addu'an yaya akan iyayensu addu'an iyaye akan iyayensu kamar addu'an annabawa ne ga al'umman annabawa in ka roƙa Allah zai karba amma ba ma yi sai ƴan kaɗan a cikin mu sai ɗa ya zama to wani abu daban cikin al'umma ya zama virus ka rasa yadda za ka yi da shi an kawo ƙara har ka dawo kana cewa duk abin da ya karku sake kawo karansa ku yi abin da kuka dama da shi ana kai wannan matsayi wani aje a kulle shi a cewa uba an kulle ɗanka a ce to ba sai a ta kulle shi ba a kansa aka fara kulle yaya ne ba zan je ba kai kai lalata shi ba kamar addu'a da yawa ba ne amma muddin mutum ya tsaya da addu'a yanda muke karanta waɗannan ayoyi wallahi zai ga 'ya'yansa Allah ya yi musu albarka duk abin da kake tsoro kar su fada ba za su fada ba sannan duk inda kake so ka gansu wajen aikin alheri baka tura su ba za ka gansu a can kai ma ba za ka san lokacin da suka zama mutane ba kowa yana sha'awansu kai kana sha'awansu al'umman annabi kowa yana sha'awansu Allah ma yana sha'awansu annabi ma yana sha'awansu so mu yi zama masu yi wa yaya addu'a kar a yi wasa da yi wa yaya addu'a idan ka ga ɗa bai zama ya miƙe ba daga gida ka bari amma muddin ana yi wallahi za su miƙe Allah baya ya sadda addu'an iyaye akan yaya to yace waje alali mubarakar aina ma kuntu Allah ya yi ni mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati sannan Allah ya mun wasiya da sallah tun yana jinjiri Allah ya ce ba da ya sallah to ina mai wasa da sallah kuma musamman waɗansu wanda suka bata mutum ya ce maka shi dan dariƙa ne dan fayuda ne yanzu ya gane sallah ma ba dole bane a dama ai ba dole bane in ka ce ba dole bane akan ka ba dole bane in ka ce ka daina akwai wanda zai ce dole ne la ikra fi dina sai ka daina amma ba karantar wanda rigar bane ƙarya kake duk wanda baya sallah da sunan wai yayi usuli ya gane Allah a'a yayi usuli wajen shedan ya manta inda Allah yake dama akwai auliya'ur rahman akwai auliya'ur shaytan in mutum bai zama auliya'ur rahmani ba bai zama cikin waliyan Allah ba zai zama cikin auliya'ur shaytani kuma shaidan wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shi ma shaidan da ma har wahayi yake bayarwa yanda Allah yake ba waliyansa wahayi shi ma shaidan yana bada wahayi da nasin alqur'ani li yujadilukum dan su yi ta jayayya da ku inji Allah mutum ya ce maka ai ba komai ba dole bane komi ɗaya ne kuma ƙarya yake ba ɗaya bane kana zaune da shi in ya ji yunwa zai je ya ci abinci ashe ƙarya yake ba ɗaya bane me ya kai shi me ya haɗa shi da abinci ko ya ji fitsari ya je ya yi wa ya haɗa shi da fitsarin ya zauna mana ko ya yi a wando kawai so saboda haka wasa da sallah da sunan ɗariƙa da sunan faido shehu radiyallahu ta'ala nu ƙarya ne ba ɗan ɗariƙa ba ne duk mai wasa da sallah ba ɗan ɗariƙa ba ne in dai baya sallah kuma yace sallah ba dole bane ya zama kafiri carbinsa ko ɗan dubu yake yawo da shi domin mafi yawa masu wasa da sallah za ga suna da nacin yawo da carbi ko saboda ai da an ga tarbi an ga mutumin kirki dan duk inda kaga tarbi to alama mutumin kirki ne ba shi yasa an yi mutuwa sai kaga kowa ya ya ya, lalumo tarbi ba wai zai koma ga Allah kafin ayi kwana biyu ya koma inda ya fito ko ba ka ke ba duk inda kaga mutane suna rike tarbi zaka samu wata matsala ne an fara hango lamarin Allah ne ka lura ka gani in dai da ba wanda ya saba rikewa bane yanzu ko laifin mutum ya idan yana zuwa sun sauta mana sai ka ga ya riko tarbi wai alamar mutumin kirki ne ko ba haka bane ko kaga an yi mutuwa kaga kowa ya dan jawo wani wani ba bai iya jin tarbin ba da kaga yadda ya rike tarbin ka san ko ya yake saboda wai alamar mutanen kirki ne Imam Junaidu Allah kara masa yarda wanda ake kiransa umdatu tasawuf duk wani sufi to daga Imam Junaidu ya fito amma banda Maulana Musho Tijani radiyallahu ta'ala shi independent ne imamu junaidu wata ran wani ya gan shi da tarbi ya ce masa haba duk matsayin ka nan har yanzu baka rabu da tarbi ba ya ce alatun wasantu bihi lillahi tabaraka wa ta'ala la ufariquhu abadan ya ce kayan aikin da ya sada ni da Allah ba zan rabu da shi ba har abada to carbi alamar mutumin kirki ne shi yasa idan mutum ya yana so yayi abun sa na banza sai ya riko carbi saboda cewa mutumin kirki ne to idan mutum yana rike carbi yana wasa da sallah yana wasa da azumi da sunan dariƙa ƙarya ne ba dan dariƙa bane kafiri ne mutlakan kafiri ne ba abun da ya bambanta musulmi da kafiri sai sallah to baya sallah kuma idan ya ce ma sallah ba dole bane ko azumi ba dole bane ko kuma zina halal ne ya zama mutlakan din kafiri bai da bambanci da kafiri haka qur'ani ya ga mana wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna inji Allah Allah ya ce kar bakin ka ya kawata muku ka rika cewa abu kaza halal ne alhali Allah bai ce halal bane abu kaza haram ne Allah bai ce haram bane ka ce haram ne Allah ya ce duk mai yin wannan to ba zai samu rabo a wurin Allah tabaraka ta'ala ba to mu duba dai annabi Isa tun yana jinjiri fa wa ausani bis salati Allah ya mun umurni in zama mai yin sallah kuma dukkan shehunan mu na dariƙa daga kan maulan mu shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu zuwa maulan mu shehu Ibrahim Taibul Faidati radiyallahu ta'ala anhu da sauran waliyan mu babu wani waliyi da zaka gani an marshe don wasa da ibada babu shi ba zawiyar da zaka je baka samu masallaci ba in ana wasa da sallah ai ba za gina masallaci ba ko kuma in an gina masallaci ai wajen sallah ne don me aka gina ba don sallah ba ashe an nuna ma kenan wajen sallah ne amma kawai wani ya zai ce maka yanzu wai ya gane ina ya gane wai yanzu sallah ba dole ba wai shehu ya dauke wani shehu shehu shedan ba amma ba da shehun Allah ba kam shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda zaka ji a diwani yana addu'a alayhi salatu lillahi summa salamu ala salawati ala salawatil khamsi jahari'u hafizu salati da aminci su tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ina roƙon ka tsawon rayuwata kar in yi wasa da sallah guda biyar haka shehu ya rayu har shehu ya koma ga Allah baya iya tashi saboda nauyin jiki amma sai shehu ya yi imai ya nuna sallah da, da, da wajen ruku da wajen sujada shehu sai ya nuna a haka yake yin sallah amma kawai wani ya zo ka ganshi a birkice da ka ganshi baka ga mutum ba waye ce ma yi sallah ba dole bane a da ai da ka ganshi dama shi a kansa ba dole bane don ya zama mahaukaci ko ma mahaukaci dama ana ce bare sallah ne mahaukaci ne saboda haka anan annabi zai ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan sannan wa barran biwali da ci Allah ya mu umurni in yau mahaifiyata biyayya nan kuma da ƙara nuna mana muhimmancin yi wa iyaye biyayya tun yana jinjiri yace Allah ya mu umurni ya ce in zamanto mai yi wa mahaifiyata biyayya kuma walam ya alli jabbaran shaqiyyan Allah bai yi ni mai girman kai shaqiyi ba ashe alaman wanda baya yi wa mahaifiyarsa biyayya alaman shaqiyi ne idan mutum yana neman rashin albarka kai ya zama mai raba rashin albarka yayi wasa da iyayensa in ana neman mai bada mai rabar rashin albarka a samu wanda yake wasa da iyayensa uwa ko uba ko duka biyu musamman ma mahaifiya saboda su suna da rauni kaji ya ce wa barran biwari da ce Allah ya mun umarni in yi wa mahaifiyata biyayya to yin biyayya wajibi ne mutum bai da zaɓi duk yadda suke shi yasa Qur'ani Allah ya gaya mana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman waqfid lahumā janāha adh-dhilli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā Ubangiji ya ce bayan ka bauta Allah kai wa iyaye biyayya ka kyautata musu iya kyautatawa ko da ɗaya daga cikin su ya kai matakin girma a wajenka ko uwa ko uba sun tsufa sun kai matsayin da kai alheri ma su zage ka kai abun zagi ma su zage ka ko ana kai wannan matsayin ai ai ana samun jarabawa na iyaye ka kai matsayin da duk abun da kai sai sun ce maka wani ma ya ce ma Allah tsire maka ana kai wannan matsayin musamman idan girma ya zo ga jinya sai ka zo kamar abun alheri sai ya zage ka ka yi haƙuri ka yi dariya domin ya kai wannan matsayin ne kar ka yi fushi shi ya sa ma Allah ya ce fala ta ƙulla ma uffin ko uffan kar ka ce musu kai walatan harhu ma Allah ya ce ko tsawa kar ka musu dan za su kai matsayin da ƙarshen ta in ba ka yi haƙuri ba za ka musu tsawa din to ka nemo abinci mai kyau ka kawo ka ajiye musu ka gyara musu kwanciyansu ka gyara musu shimfiɗarsu ka sa musu turare a ɗaki sai ya zage ka ana yi sai dai kawai mutum ya roƙi Allah ta kai ta kara isa wannan matsayi to in baka yi haƙuri ba a lokacin sai ka gaza sai ka yi tsawa ka ce ni duk abin da nake maka nan baka gani kul ka kuskura ka faɗi wannan bai kamata ka ga abin da kake mar ba duk abin da kamar baka biya shi ba duk abin da kamar baka biya shi ba duk abin da kamata baka biya ta ba kar ma Allah ya nuna kar ma idon ka ya ga abin da kai dan ba abin da kai kawai ka yadda ka kasa din kai dai tsakaninka da su i- iya kokarin ka Allah yana gani kai addu'a Allah raba ka da su lafiya to saboda haka barran biwa da ji wala majalli jabbarin shaqiyan saboda haka ai kokari a lura waɗannan ayoyi dama duka suna karantar da mu ne shi ne ubangiji da baraka wata ala yake ce mana a shi annabi isa alaihi salatu wassalam idh qalatil malaikatu ya maryam yayin da malaika jibrilu alaihi salatu wassalam ya gaya na maryam inna la yubashshiruki Allah ya miki albishir Allah yana miki albishir bi kalimatin minhu da wata kalma daga Allah dama shi annabi isa ana kiransa da kalmar Allah kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min annabi isa kalma ne daga Allah domin daga kun fa yakunu ne kamar yadda muka karanta a baya a kalimatun min Allah wa sayyidan wa suran wa nabiyyan min as-salihin kuma lokacin da nana maryam take da cikin annabi isa alaihi salatu wassalam tana faɗa take cewa idan na zama daga ni sai ciki na mukan yi hira da annabi isa yuhaddisuni wa uhaddisuhu idan muka zauna da ni shi yana cikin ciki fa saboda ka gane dama ai ya faɗa yake cewa Allah tabaraka wata'ala yayi ni cewa ni gulaman zakiyan to idan suka zauna inji Maryam inji na Maryam tace in dai na zauna sai mu yi ta tadi da Annabi Isa yana yana mun hira yana masa hira to da da ya ji mutane sun zo sai ya kama tasbihi kawai yana da aikin yi ne ai hira da iyaye ibada ne kai akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kallon su ma ibada ne saboda kallon fuskan iyaye ibada ne ka zauna ka sa babanka a gaba kana kallon sa ibada ne ka kal ka zauna ka sa mahaifiyarka a gaba kana kallon ta ibada ne ko baka ce musu komai ba to yake cewa sai mu zauna muna tadi ni da ita in ji ta take faɗi ta ce mukan yi hira da annabi isa idan mutane sun zo shi kenan sai ya ci gaba da tasbihi to shine ubangiji tabaraka wataala yake gaya mana anan cewa an mata albishir cewa za ta haifi da ismuhu almasihu sunansa almasihu ma'anan almasihu wanda yake mai albarka shine ma'anan almasihu wasu kuma suka ce ai ma'anan almasihu wani sharri bai taba shafan annabi isa ba shine ma'anan almasihu shi kominsa alheri ne shi yasa ma yake cewa waje alali mubarakan din Allah ya yi ni mai albarka saboda haka sannan ismu almasihu isa ibn maryam shine almasihu isa dan maryam sunan annabi isa da sunansa na isa isa ya zo sau 25 a cikin alkur'ani sannan sunan mahaifiyarsa na na maryam maryam maryam ya zo sau 24 a cikin alkur'ani akwai inda ake kiransa da isa kadai shi annabi isa din akwai inda ake kira ita na na maryam ana haɗa sunanta da sunan ɗanta isa ibn maryam to Allah ya haɗa sunanta da sunan ɗanta a waje goma sha ɗaya sannan Allah ya kira ta ita kaɗai nan kuma ba tare da ya haɗa ta da sunan ɗanta ba waje goma sha uku shine idan ka haɗa zai baka suna ashirin da hudu kenan Allah ya kira shi sau ashirin da biyar ita kuma Allah ya kira ta sau ashirin da hudu saboda girmanta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala mahaifiyar annabi isa kenan Allah ya ce wa jihad mai albarka ne mai albarka ne to idan Allah ya ce annabi isa mai albarka ne ina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah kuma da ya tashi faɗa ya ce wa jihan fin duniya wal akirati annabi isa mai albarka ne duniya da lahira to yau Allah ya kawo mu zamanin da wani zaka ji ya ce ko albarkan annabi muhammadu ba za a faɗa ba saboda annabi baya nan to ga annabi isa Allah ce mai albarka ne duniya da lahira to ina shugaban kuma ja gaban da babu gaba a gabansa shine annabi Muhammadu annabi isa ma dai wajiyan fi duniya wal akhirati mai albarka ne duniya da lahira to ina wanda in albarkan ma ta ganshi sai ta koma ƙasa annabi Muhammadu annabi isa ma ya zama wajiyan fi duniya wal akhirati balle shugaban annabawa shugaban halitta saboda dai Allah ya kawo mutane zamani na waɗansu ba su da albarka duk wanda ya ce annabi ba shi da albarka shine ba shi da albarka ai shi manzo Allah yana girman albarka ya girmi albarka shi manzo Allah ba in ana girmanta ya girme ta ai shi yasa annabi isa ya ce ni ina da albarka annabi sai ya shiru sai a barka da karatun kawai shi ma mai albarka ne ya shugabansa kuma annabi muhammadu wajiyan fi duniya wal akhirah kuma bayan mai albarka ne duniya da lahira Allah ce wa minal muqarrabin yana cikin wanda suke kusa da Allah to annabi isa yana da kusanci na at-taqarrub yana da kusanci na tsakaninsa da Allah to ina shugabansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ba sai an gaya ma ba to haka Allah ya ce to mai albarka ne duniya da lahira kuma wa yukallimun nasa bil madi wa kana ya zama mai magana ne tun yana jinjiri akwai waɗanda suka yi magana tun suna jirajirai kamar yadda muka faɗa a karatunmu na jiya annabi isa ya yi magana yana jinjiri akwai kuma juraidu wanda muka ba da misalinsa jiya ne ko shekaran jiya shi ma ya yi magana tun yana jinjiri akwai kuma ashabul ukhdud shi ma wanda kissa ce wacce take da faɗi amma dai abun da ya faru wani sarki ne azzalimi daga ƙarshe kawai za mu ɗauki tarihi sarki ne azzalimi sai wani abu ya faru a zamaninsa da abun ya faru wani bafaje cikin fadawansa makaho ne to akwai wani wanda ya samu baiwa ta addu'a in yi addu'a makaho yana warkewa gurgu yana warkewa sai ya yi wa bafaji addu'a sai bafaji ya warke ya zo fada sarki ya ganshi da ido ya ce masa ya aka yi na ganka da ido wa ya warkar da kai sai ya ce ubangiji na sai ce kana da wani ubangiji bayan ni sai ya ce kwarai ina da shi ya ce a kama shi a ta mara azaba akwai wani ubangijin bayan ni in kai ubangiji ne shekara nawa yana zaune da kai a makaho ya baka warkar da shi ba to aka yi ta masa azaba sai ka nuna wanda ya nuna ma akwai wani ubangiji bayan ni to sai ya nuna wancan yaro aka kama yaron shi ma aka yi ta mara azaba sai ya nuna wanda ya samo alherin a wajensa wani rahibi ne bawan Allah shi ma aka kamo shi aka ta mara azaba to aka kashe wancan rahibin aka kashe shi bafajin sarkin yaron kuma aka ce to ko ka faɗi kai kuma ko ka janye ka yadda babu wani Allah kai sarki ko a kashe kai ce wallah ba zan janye ba kai katon banza ne kai ba Allah ba to sarki ya ba da daman a je a kama shi a kashe shi to da yake lokacin mu gaskiya ya riga ya kure za mu dora gobe za mu karasa kissar nasa in Allah ya yarda saboda ba mu da lokaci lokacin ba zai dauke mu ba muna lura da lokacin mu na awa ɗaya da muke da shi na rediyo ne so za mu tsaya nan insha Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan muna ƙara addu'a ga waɗanda suke tsaye akan wannan lamari na tafsiri Allah ka tsaya musu wanda suka bada gudunmuwansu kuma suke kan bayarwa musamman ake sa wannan tafsiri a gidan rediyo Allah ya biya su Allah ya ninninka musu arzikin su albarkar manzon Allah sannan muna ƙara jawo hankalin yan uwa musamman waɗanda suke hoɓɓasa tun bariya da bara da yanzu ba su bada gudunmuwansu ba idan mutum ya jira ya ce sai na samu ba zai bayar ba abun da ka samu shine naka ka bayar wannan sako da ake sawa gidan rediyo waɗansu daga cikin bayan Allah suna jin abin da ake faɗa duk saƙon da ya isa tamkar kai da ka ba da gudunmuwa kamar kai ka je ka isar da saƙon a inda aka ji saƙon saboda ka ƙara ƙoƙari su kuma Allah saka musu alheri akwai ita wanda take ƙoƙari a hajiya na hajiya momi wanda take ba da gudunmuwan kujeru da abin da ake zama a kansa da abin da ake ɗora ƙur'ani a kai Allah ya biya mata buƙatunta an ce suna da wani hidiman zaɓe a gabansu muna fata Allah ya shiga cikin lamarin Allah ubangiji ya sa albarka a cikin zabe Allah kuma ya bada abin da ake bukata ya zama alkhairi kuma bayan Allah ya bayar albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran waɗanda suka sa dukiyar su har ake jin wannan tafsiri a gidajen rediyon nan Allah ya ƙara musu albarka a dukiyar su Allah ya tsaya musu a cikin lamarin su masu son taimakawa ba su da shi Allah ba su ikon taimakawa waɗanda suka taimaka kuma Allah ya taimake su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين